والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اكتفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم شاتكت نوة جماد الأولى shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da biyu ga watan sha biyu shekara ta 2023 miladiya za mu dora kan karatunmu na raudatun nazir wa junnatul munazir usulul fiqh muna darasi na 63 darasi na 63 muna kan magana dangane da aiki da khabar wahid yau za mu yi magana akan sharɗanta wanda wasu malamai suke cewa kowane rawi sai ya zo ta hanya guda biyu ba zai yi a karɓi maganar mutum ɗaya ba damar maganar khabar wahid maganar mutum ɗaya shi ne fasul wa zahabar jubba'i haka yake ko? haka yake wanje ba to ni ne lai gaba ko kure kuka yi baya tab ai don mun wuce nan ai karfa wanda bai zo bai mai da mu baya fa to ai ni kaga alama ta to haka aka yi ko wajen makala alamar ta قال أبو الخطاب كده نعم طب والله ina dauka mun wuce gurin wai wai wai wani lokacin sai ga kamar baya ake mai da to to bari mu masa tukin tsaye mu ja da yawa mu tafi to ashe mun mazo ma maganin khabar wahid din ba amma mun yi fasil akhbar al-ahad ma ada al-mutawatir ko eh okay mun yi na gaba العقل يقتضي وجوب وانكر وانكر قوم جواز التعبد بخبر واحد عقلا mun karanta wannan tayo littafin lawane ba iri ɗaya da na kowane bismillah rahman rahim darasi na 63 zan fara da maganar abul khattab a kan bauta wa allah da hadisin mutum ɗaya a hankalce bauta wa Allah da hadisin mutum ɗaya shi ne khabarul wahid قال أبو الخطاب رضي الله عنه رحمه الله الأقل يقتضي وجوب قبول قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة أحدها أن تعطلت الأحكام عن ندرة القواطع وقلة مدارك اليقين الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا إبلاغهم بالتواتر نوك ألا إذا ظللنا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فاحتياط العمل بالراجع وقال الأكثرون يجب التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يستحيل ذلك ولا يلزم بالأدب التعبد به تعطيل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب والنبي صلى الله عليه وسلم مكلف بتبليغ من أمكنه تبليغه دون من لا يمكنه كمن في الجزائر ولهوها أبو الخطاب a cikin littafinsa a tamhid ya ce a mazhaba ta biyu ke da ra'ayi na biyu a cikin bautawa Allah da alkhabar wahid ya ce al'aƙalu ya tazi wujuba ƙabuli khabar wahid yau a hankalce ba a hankalce ba sai an jawa aya ko hadisi ba hankali yana nuna wajibi ne a karɓi labarin mutum ɗaya a hankalce ba hankali bai yi inkarin bai musanta karɓar labarin mutum ɗaya ba saboda wasu abuwa guda uku ga dalilan ahaduha ya ce lauƙasar da al'amala alal kawata la ta'attalat al'akamu lilidratil kawata wa ƙillaci madarikin yaƙi da za mu lalata shi ne attalla ko mu ce ƙasarla da mun takaice kawai mu za mu yi aiki ne da hadisi mutawatiri shi ne lauƙasarna al'amala ala alƙawata'i ai lauƙasarna al'amala ala al'ahadis mutawatira in musulmi za su ce a duniya ba za su yi aiki da wani hadisi ba sai hadisi mutawatiri la ta'attalatil ahkam ai da mun lalata hukunce-hukuncen addini masu tari yawan gaske idan ka hada hadisai mutawatirai da waɗanda ba mutawatirai ba wanda suka fi yawa wanda ba mutawatirai ba to yaya za a ce a shari'a dole sai dai kawai da hadisi mutawatiri kawai za a yi aiki aiko in muka yi haka to da mun lalata hukunce-hukuncen shari'a masu tari yawan gaske wasu ibadun ba ba za a yi ba allai hadisi mutawatir yana da ƙarfi yana da fawa amma ba duka addini ne dole ya zama hadisi mutawatiri ba ya ce liludratil kawata saboda hadisai mutawatiran kaɗan ne shi ne kawata ne yawa na alhadisu lazi fi dul qata al saboda ludra nadir ne alkawaɗe ɗin ba su da yawa kuma wa ƙillatu madarikil yaƙin da kuma ƙarancin madarikul yaƙin abinda yake nufi za a lalata da yawa daga ce hukunce-hukuncen shari'a wanda duk ibadun mutane akan haka yake sannan kuma madarikul yaqin din abubuwan da za ka yi amfani da su wajen riskan labari ya zama yaqin din ba su da yawa da haka ba dole ne kowane hadisi ya zama mutawatiri ba asali abu na biyu da yake nuni cewa lalle hankali ma ya nuna wajibi ne a aiki da hadisi khabar wahid ai annan nabiya sallallahu alaihi wasallam mabusun ila al-kafati annabi kan ba aiko shi zuwa mutane gaba ɗaya bane an aiko shi zuwa mutane gaba ɗaya wala yumkinuhu mushafata jami'ihim amma ai annabi ba zai iya ganin duk al'ummarsa ba zai iya gani yayi magana da su baka da baka mushafahatan amma Allah ya ce mun turo ka idan an sallaka kafatan lillahi bashiran wa nadhira wala iblaghihim annabi bai isa isar musu kowa gaba ɗaya ba bitawaturi da magana mutawatira duka mutane sai annabi ya haɗu da su a'a kuma saƙonsa sai ya kai wa kowa da kowa a'a dole sai an yi aiki da riwaya da a ce khabar wahid ba mahalli ne na bauta wa Allah ba to da zai nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yayi taksiri wajen isar da sako saboda duk labaran da ya kawo ba duka ne mutawatirai ba idan har an ce sai an bauta wa Allah da hadisi mutawatiri a je ayyadda to za a ce to gaskiya wannan fahimtar za ta iya bayuwa zuwa ga kenan lalle annabi bai isar da hadisansa gaba ɗaya suka zama mutawatirai ba tunda kun ce ba za a yi aiki da hadisi ba sai mutawatiri kuma mutawatiran kaɗan ne ba su da yawa da haka wannan hujja ce mai ƙarfi da take nuna cewa ba dole ne hadisi da za a bauta Allah da shi ba wai sai ya zama mutawatiri ba dole ba ne wato ka dage da addu'a kada Allah ya jarabe ka da mura wallahi shegen ciwo ne malam ba shi da daɗi kwata kwata Allah ya mana afuwa ta kurawa za a ganka tas a ido haka amma kai ka san azabar da kake sha wallahi amin mun gode Allah mun dade a lafiyar mu kalama wallahi wani dan agaji ne ya mun illa wallahi ana karatu ya dura mu ruwan sanyi na je na sha wallahi shi yana gani ya taimake ni kuma kaga illata ne ni kuma ni kuma da na sa shi a baki na naji sanyin nan naji dadi wallahi na shanye shi wallahi wallahi shine sababi ba na shan ruwan sanyi yayi mun yi bayi ba shi ne aljanna Allah ya sa da kashi ne sati na biyu ina taba ba shi bai ma san ya mun illar ba ba abin da waje wasu yanzu saura in je samu tafarnuwa in cusa a hancin kawai ina gan shi ne maganin abin da zai tsaye da wani abu wallahi wato abin da malami yake so ya mana bayani a nan amin ba hankali a ce wai duk wai ba na aiki da hadisul ahad ba na gaya muku hadisul ahad da hadisin da bai kai darajar mutawatir ba mutawatir shi ne grade 1 na gaya muku shi ne hadisin da da an faɗe shi bai zai yi ka ƙaryata ba idan baka gane ba wai waɗannan masu wannan ra'ayin sai ce wai duk hadisin da za a aiki da shi sai matsayinsa ya kai na ayar ƙur'ani ba aya ƙur'ani a ita ce maƙulun mai tawatur to in muka ɗora wannan ƙa'idar muka ce duk hadisan annabi in dai ba su zama mutawatirai ba ba za a bauta Allah da su ba ai an rushe shari'a da yawa saboda majoratin shari'ar akan ahadisul ahad suke sannan kuma wannan zai iya bada matsala cewa za a ce to Allah da ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam isar da sako to kenan sakon bai isa ba gaba ɗaya tunda da yawa ba hadisai ba su zama tawatirai ba bincike ya tabbatar da haka akwai illoli su kun san me suke faɗa waɗancan suka ce duk hadisin da ba mutawatiri ba yufidu zan yana fa'idantar da zato ne sai suka ce wancan masu ra'ayi to don me za a ce a bauta Allah da zato shi hadithi musawatiri yufidu al-yaqin al-qata wal yaqin kamar yadda ayar qur'ani kowace aya 6600 da waye gabaɗi kowace aya manqula ne bin tawatur na ce maka me ma'anar tawatiri a Hausa kawai zancen da in an faɗe shi bai zai yi ba hankali yanzu rana ce yanzu da rana ne ko akwai wani wanda ya isi ce ƙarya ne ai ba dare ba ne abu na biyu nan a kano muke a nan a kano muke akwai wani wanda zai musa bai zai yi ba sai mahaukaci to wai duka wai duka wai hadisan wai sai sun zo layin mutawatir kaga bai zai yi ba Allah ba bai so a yi haka ba to kuma shi zaton ai akwai zannon raji akwai zato wanda yake mafi rinjaye ba zato irin kai tsaye zato da kake tsammani na rashin tabbas ba ba duk da za a ce yi fi zannin an yadda to wannan shi sai malam yace abu as-salis abu na uku Allah idza zanalla sidqar rawi fihi idan muka zaci bi riwayar hadisin khabar wahid ai gaskiya ya faɗa tarajjaha wujuda amrin lahi ta'ala to ai kaga ya rinjaya ya zama rajihi a gare mu mun tabbatar da akwai umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu a ci wannan da zai da na zauna a gaban ku nake mun karatu ai kuna kyautata zaton daidai nake gaya mu haka ne to tunda kun yarda cewa daidai nake gaya muku to kira abin da na gaya muku Allah ya faɗa annabi ya faɗa zai gino a zuciyarku ku bauta Allah da shi to sai suka ce wai tunda in ni kaɗai ne na faɗa ai zai iya yiwa ne ƙarya wai wannan tunanin zai iya yiwa ne ƙarya wai duk maganar da wani ya faɗe ta aka ce ai zai iya yiwa in mutum ɗaya ne ko mutum biyu su haɗu sai ƙarya wai wannan zaton shi zai hana a karɓi wai wai wai wai riyayoyi an taɓa yin haka to tun da kun yarda kun gaskata mai magana dama abinda malaman hadisi suka ce an yadda kar ku karɓi hadisi mutum sai kun yadda mai faɗan gaskiya ne a bisa zato mafi rinjaye tun da ka fasa zuciyarsa ka gani to shi Allah abin da yake so ka yadda da wanda ya nakalto maka zancen ya baka to sai ka bauta Allah da wallan zaton da ka kyautata masa to falihtiyatu shi ne al'awal birraji abin da ya fi kewayewa shi ne kai aiki da abin da ya fi rinjaye yanzu ka rinjayar cewa masu riwayar hadisan nan na bukhari da muslim da wayar sauransu gaskiya suke faɗa shi kenan ka je ka aiki da rajihi zuciyarka zatonka zallin da kake yi kana kyauta da zaton ga ka abin da zai karyata su ba a samu ba القول الثاني للشربي وقال الأكثرون لا يجب التعبد بخبر الواحد أكلا ولا يستهيل ذلك وسكا تشيبا واجبي بني بوتا وألا ده خبر الواحد أما كما ما مستهيل بني بلا أشيب ذي تبيوا با جائز لي ولا قول من أقوال العلماء to bari ai mulakashar maganganun bari mu dawo kan maganar abul khattab malai yace wala yalzamu min adami ta'abbudi bihi ta'til al-ahkam baya lazumta cewa wai dan ba a yi wa Allah bauta da kabar wahid ba yana nuna kuma duk hukunce hukuncen shari'a sun lalace dan kai kana ganin ba za ka bauta Allah da kabar wahid ba to bai kuma bata dukkan ahkam da kamar wahid yake dauke da shi ba baya nuna haka li imkani albaqa ala albara'ati al-asliya saboda yiwuwar mutane su su wanzu su tabbata akan albara'atu al-asliya shine al-khulu zimmati min at-takalif kenan wal ahkam al-shar'iyya mubula kan albara'a al-asliya da al'istishab shi ne istishabu adabin hukum kenan al'aslu shi ne adabin taklif ƙarin bayani ya ce wanda biyu sallallahu alaihi salama mukallafin bi tabligi ma amkanahu bil ummatihi tabligu annabi sallallahu alaihi salama an kallafa wasa ya isar da abin da ya samu dama ya isar da shi ga al'ummarsa abin da ya samu dama wanda bai samu dama fa la yukallifu lahu nafsan illa wusaha duna ma la yumkinuhu banda abin da bai zai iya ba kamar fil jazairi wa nahwiha kamar yanzu irin mutanen da suke wurare da suke busassun wurare da suke kewaye da ruwa annabi bai iya tsallakawa ya je wurinsu ba aljazair al'amkinatu alyabisa almuhidatu bilma ga su suna rayuwa a jaza'ir ya ce jaza'ir wani tsibiri katon tsibiri da ruwa ya kewaye shi ba za ka iya zuwa wurin ba sai bi juhdin jahid akwai hadari ko ka halaka kafin ka karasa wurin su kuma gaba ɗaya a nan suke rayuwa da haka su saƙon annabi bai ma je musu ba ba waya ba waye kaga sun fito sai sun hau kwale-kwale ko kafin su iso cikin jama'a akwai irin waɗannan da suka rayu a duniya da annabi bai iya zuwa ya kai musu saƙon wurin su ba ta yanzu waɗannan tun da annabi bai je ba sai an aiki da hadisai ba da bayan ya bar duniya labaran da ya bayar sai a kai musu wannan shi ne amsar da za a ba abul khattab Allah ya masa rahama a cikin al'amurin sani da ya kawo a cikin al'amuran da ke dallabi ha al'aƙalu ala wujubi ƙabuli kamar wahid da ya ce ilan labi sarsar bu mu'utan ilan lati gafata wala bikin rusha fatu jami'ihim wala iblagihim بالتواتر فيجب إبلاغهم بخبر الواحد مفاد din maganar abinda za a fa'idanta da maganar mun yadda mun sallama mun miƙa wuya annabi an turo shi ga mutane ne gaba ɗaya kuna ji na mun yadda annabi an turo shi isar da saƙo ga mutane ga mutane gaba ɗaya amma fa Allah bai wajabta masa sai ya kai sakon zuwa gurin kowa ba lalle illa arsalnaka kafatan lillahi bashiran wa nasira tana nan ku gane bambancin magana guda biyu lalle an turo annabi ga zuwa mutane gaba daya amma babu lassin da ya ce dole dole ɗaya bayan ɗaya kowa sai ya kai mai sabo kun gane wannan bal annabi ne mukallafin bi tabligi mastata'a kawai ya isar da abin da zai iya yi duna man lam yastati ban da wanda ba zai iya ba sai magana ta biyu ai wata magana bayan wannan bautar Allah da khabar wahid a cikin lassi lassi ya tabbatar da a yi wa Allah bauta ko da da hadisin mutum ɗaya ne fa'amman ta'abudu faslun fa'amman ta'abudu bi khabarin wahid sam'an in an ce sam'an ana nufin shar'an kuna ganewa kuwa fa amma ta'abbulu bi khabar al-wahid sam'an ay fa amma ta'abbulu bi khabar al-wahid shar'an bautawa Allah da hadisin mutum daya a shar'ance wannan shine kaulul jumhur na malaman usulu zance na biyu khilafan li aksar al-qadariyya an saba mafi mu'tazila ka rubuta khilafan li aksar al-qadariyya ay khilafan li aksar al-mu'tazila su mu'tazilawa ba su yadda da maganar bautawa Allah da hadisin mutum ɗaya ko mutum biyu ba hadisin da ba mutawatiri ba wai da nassin shari'a wa ba'du ahli zahir da wasu ɓangare cikin mutanen dawo da zahiri to sai ya kawo dalilan kowane ƙauli walala mai littafi ya ce muga namu hujjarmu da mu da jami'ul usuliyin ƙaulul awwal kenan yace muna da dalilani qati'ani dalilai guda biyu yankakkun dalilai da Allah a samu mun lemon zaki zai taimaka mu wajen tsaye da muran nan dubi nan baki na fata haka wani likita ya ce mu in mura ta dame ka sha lemon tsami ya zaki saboda akwai vitamin C da yawa a cikinsa malai ce muna dalilai guda biyu qati'ani wanda baya daukan shakka kwata-kwata wajen tabbatar da bautawa Allah da hadisin mutum ɗaya ko biyu ko uku dalilin farko ne ijma'i malamai da ijma'in sahabbai ahaduhuma ijma'u sahabati radiyallahu anhum ala qabulihi ai sahabbai gaba ɗaya sun yi ijma'i labarin mutum ɗaya in ya kawo hadisi ana aiki da shi ko mutum biyu ko mutum uku ma'ana sahabbai sun aminta a aiki da hadisin da ba mutawatiri ba فقد اشتهر ذلك عنهم في واقع لا تنحصر haka ya yadu ya shahara a kansu a cikin al'amuran da ba za ka iya ididdigewa ba shi ne latin hasir biduni hasir illam ya tawatar ahaduha in ma ɗaiɗaikun riwayoyin daga sahabbai bai zama mutawatiri ba ma'ana in ma ba mu ce maganar tabbatar da aiki da hadisin mutum ɗaya daga sahabbai yawansu ya kai ma a ce shi ma mutawatiri ba ne ba hasalar ilmu bi majmu'iha to ai an samu ilimi idan aka haɗe su gaba ɗaya hujjojin ma'ana kai don min kulli wahidatin minha ila al-ukhra ka ɗauko wancan abin da ya faru ka ɗauko wancan abin da ya faru ka ɗauko wannan fatartaqi ila darajatil mutawatir fil ma'ana ko da a lafazi bai zo mutawatir ba to a ma'anarsa in kaga aka to zaka tabbatar da lalle aiki da hadisin mutum ɗaya ba wai illa bace ga su a misalai na ɗaya wato wato events da suke ta faruwa waqa'a abubuwa da suka auku abu na farko akan sai na abubakar as-siddiq lamma ja'athu al-jaddatu tatlubu mirasaha nashada an-nas dalilin farko sai na abubakar da lokacin da wata kaka tsohuwa ta zo tana neman gadanta jaddata tatlubu mirasaha ta ce mu kakanni ba mu da gado ne kam ya yi magiya ya tambayi sahabbai man ya alamu kada arsular sallallahu alaihi wasallam fiha sahabbai sahabbai waye ya san hukuncin annabi akan cin gadon kaka aljaddatu kuga sai ce waye in mutum ɗaya ya bashi ansa ya yadda bai aiki da kabar wahid ba yayi fa shahida lahu muhammad bin maslama abu abdurrahman kenan الصحابي الجليل الكبير المبجل أبو عبد الرحمن محمد ابن مسلمة ابن خالد الأنصاري متم مدينة Muhammad ibn Maslama ya ce gani ni na san hukuncin annabi ya tabbatar wa da kaka cin gado kakar ka za ta yi cin gadon ka an yi lissafi wuri kaza wuri kaza wuri kaza za ta yi cin gadon ka na biyu Mughira ibn Shu'ba shine Abu Abdullah Mughira ibn Shu'ba ibn Abi Amir as-Saqafi yanzu ba mutum biyu bane khabar wahid din kenan ai ai duk hadisin da bai kai mutawatir ba khabar wahid duk cikin sahabbai gaba ɗaya wannan hukuncin mirasul jadda da Muhammad bin Maslama da Ibn Shu'ba su suka tabbatar a gaban jumhurin sahabbai kuma duk suka yadda Abubakar ya yadda ya aiki da wannan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallama ai annabi da kansa ya raba gado a ataha sudusa ya ce kaka za ta ci ɗaya bisa shida na dukiya na jikanta idan ya mutu 1 over 6 faraja ila kaulihima abubakar ya koma ya yi aiki da aikin da maganganun Muhammad bin Maslama da Mughira bin Shu'ba wa amila bihi kuma ya yi aiki da shi Umar badahu Umar ibn Khattab khalifa bayan sayyidina Abubakar shi ma ya aiki da khabarul wahid zancen waɗannan mutane guda biyu to kuma ba su ne ne masu gaya mana addinin ba to ya wani zai zo kafa mana wata doka ya ce ba za a yi aiki da khabarul wahid ba ka ji wannan labarin wa ruwaya an umar radiyallahu anhu daga umar ibn khattab shi kansa an ruwaito abubuwa da suka faru na karban khabarul wahid da aiki da shi fi waqa'i kasira a cikin abubuwa masu yawa da suka faru a zamanin shi ga su ga su nan a gabanka shaida umar qissatul jarid hina qala uzakkiru الله أمرا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجليل جماعة إسر حكمت يارو جاريري شين الجليل ننتكي kalmar uzakiru tana nufin ukhawifu ina jiyar da ku tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku gaya mun umarnin Allah waye ya jiyo daga manzon Allah sassan ya yi hukunci a kan jariri kar wani ya ɓoye mu in kuma wani ya ɓoye bai gaya mun ba uzakkirullaha amran sami amir sallallahu alaihi wasallama ina jin kamar ya kamata zama imra'an yana ku yake imra'an ne ko hawa na ji larabcin ne kamar bai hau daidai ba wallahi yawwa ni na ana kai kuskure uzakirullah mura'a don Allah ina tunatar da ina jiyar da mutum ɗaya a cikin ku da ya ji labari ya ji hadisi daga manzan Allah akan hukuncin jariri ya ɓoye bai faɗa ba ya ji tsoron Allah yana gama magana sai babban sahabi hamil ibn malik ibn nabiga abu nadla sai ya tashi ya miƙe alhuzali ya ce tun da ka tsoratar da mu Allah fa mu gama kuntu baina jariyataini li فضربت إهداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ina tsakanin wasu bayina wa mata guda biyu wata rana suka yi jayayya suka yi fada ɗaya ta da ke ɗaya da wani madoki ana ce mista umu mista kawai sai ta kashe ta ta kashe ɗan cikinta duka ta mata na hauka ka san me nake gaya maka kai nesa da dukan mace mai ciki hukunci biyu ne shi ne ai tambayar da umar ya yi meye hukuncin wanda idda mace ta mutu ɗan cikin ma ya mutu za a yi hukuncin kawai zahiri tunda mutum ɗaya ya kashe to jaririn cikin cikin fa malam tambayar umar fa aka yi bai san hukuncin ba ka ji da kyau kai da an tambaye ka komi ka sani ya ce na haɗa ku da Allah akwai wani wanda ya san hukuncin da annabi ya yi a kan macen da aka kashe ta mai ciki akwai diya a kan da akwai diya a kan jaririn ko babu shi ne a kan mumbari ya gaya musu na haɗa ku da Allah Allah ba mu tawazo a cikin ilimi dole ne mai da'awa wata rana zai ci karo akan abin da za a tambaye shi wallahi bai sani ba kawai ka ɗora kanka akan duk abin da aka tambaye ka ka ce wallahi baka sani ba Allahu alam shikenan فقد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة yace a gabana annabi ya yi hukunci ya ce ɗan jaririn da ke cikin cikin matan nan za a ba da gurra algurra tsadar abin da mutum ya mallaka na dukiyarsa kamar doki ko raƙumi ko bawa a wancan lokaci duk wanda ya kashe mace hukuncin ita matar daban jaririn cikin cikinta kuma zai ba da gurra menene gurra duk abin da ya fi tsada na dukiyarsa na dabbobi da ya mallaka ko bawa ko dabba dokinsa original mai kyau babba mai tsada ko raƙuminsa babba wanda ya fi kowai wanda kuɗi a ciki sai a ɗauke shi shi ne a maimakon ɗan da aka kashe a jariri saboda ai bai fito waje ba ba ga mutum ne kammalalle ko kuma naƙisi ba ba sai a duba gidansa mai tsada ko motarsa mai tsada wata kadara mai tsada dukkanta gaba ɗaya ta kai mutum ne ai mutum ma ba biyansa ake ba kawai kamantawa ake a wajen in an ji kisan kai waye ba ke tunanin dan da yake cikin cikinta kuma jaririn nan ko na wata biyu ko wata uku ne wannan sahabi ya ce a gabana annabi ya wannan hukunci faƙala umar laulam nasma a hada na ƙazaina bi ghairihi umar ya ce da ba don mun ji wannan hadisin daga gare ka ba da mun yi hukunci da saɓanin abin da ka faɗa da Allah umar bai aiki da khabar wahid ba ya yi ya ce to kasan me yake nufi da ƙazaina bi ghairihi ijtihadi zai yi a matsayinsa na khalifa zai duba ya ga me ya dace kawai sai hukunci da shi amma tun da ya samu nasi kuma matsalar duk sahabbai gaba ɗaya mutum ɗaya ne ya bayar da labarin kaji kisa ɗaya akan umar ga ta biyu ورجع إلى حديث عبد الرحمن ابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم to na ji na yi tsallake na dawo wakana ai wakana umar kenan la yuwarrisu almar'ata min diyyati zawjiha hatta akhbarahu ad-dhahhak annabi sallallahu alaihi kataba ilayhi an yuwarrisa imra'atan imra'ata ashyama ad-dababi min diyyati zawjiha shi umar da a iliminsa da ijtihadinsa idan mace aka kashe mata miji kudin diyar shi yana ganin ai ba kudin mu na bare shi kai kai da shi sala sala ku fahimce ni wannan masail ne na fiqh mace ce aka kashe mata mijinta sai aka zo alkali ya matsanta sai aka biya diyarsa yanzu wannan kudin kudin shi ne mamacin tambayar ka nake ha ba nasa ba ne da aka shi umar yana ganin ai daman mace za ta ci gadon mai kudin mijinta ne da aka in aka kashe mace in aka kashe mutum in an biya diya in an zo rabon gado ba za a ba wa magajinsa kudin diyan nan ba ba za a ba wa matarsa kai kudin diyan nan ba a kaji fa sun ce ba kudinsa ba ne kana ji suka faɗa ba to kai baka yadda ba kenan a te da fata tambaya ka kula dai a ina ya samo su to noma ya yi ran nasa shi ya samar da ransa in kun ce na magadansa ne ma ai kun fadi in kun ce na magadansa ne kun fadi matarsa ba ta cikin magadansa waliyinsa majibicin al'amarinsa to to shi umar me kace eh eh abinda shi dan uwa yake nufi cewa idan wani ya kashe wani a shari'a suwaye za su hada kudin diya suwaye akila yan uwansa danginsa da bangaren uba ka gane in dan uwanku yayi kisan kai a shari'a an ladabtar da ku me yasa kuka bari dan uwanku yayi kisan kai da haka in an zo biyan diyar wannan miliyan 100 din dukkan ku miliyan nawa ne yanzu 200 ko kudin diyar mutum daya miliyan 200 da wani abun nan duk dangi sai an yanka wa kowa mai sai da gona isiyar mai sai da gidansa isiyar yanzu da ana haka da za ku bari a dan uwanku ya rinka kisan kai to ɗaya daga cikin illar da bature ya mana kenan ya hana a aiki da shari'ar Allah to a nan gurin kuna jina tunda tunda inda shi ya yi kisan kai ha tunda inda shi ya yi kisan kai akwai wasu mutanen da su shari'a ta ɗora wa nauyin su tara wannan kuɗin kaga matarsa ba ta ciki ai matarsa ai ba majibincin al'amarinsa ba ne ai sharikiyar rayuwarsa ce yawwa to kuɗin nan nawaye yanzu ɗansu aka kashe tunda su ne za su tara kuɗin inda ya yi kisan kai don haka tun da shi aka kashe aka kawo kudi kudin waye to ijtihadin da shi Umar ibn Khattab yayin idan an zo rabon gado in an kashe miki mijinki ba za ki ci gadansa ta harkar diya ba ka kula ya canja ra'ayi ba ya sauka haka ne ko to kuma ba shi ne hukuncin daidai ba da umar la yi warisul mar'ata min diyyati zawjiha hatta akbarahu sahabiyu al-jalil abu sa'id abdahak ibn sufyan ibn auf al-kilabi kenan yace a a ai annabi sallallahu alaihi kataba ilayhi an yuwarrisa imra'ata ashyam ad-dubabi min diyyati zawjiha ai annabi sallallahu alaihi sallama ya kai haƙuri kai kanana da shi haka ko kaɗan ya yanka shi annabi sallallahu alaihi sallama ai ya ya ce matar ashemin dubabi da aka kashe a bata a cikin diyar kuɗin mijin da ta aka kashe zance ya ƙare ai kuma sai dai haɗa kayansa kat ba za ka sake magana ba idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami malan kaji wani zance bayan wannan magana Umar kawai yace na sauka akan ra'ayina ijtihadi na ai lacci hada ma'an nass ai tun daga nassin manzon Allah ai ba magana ai kun ji wannan yanzu da Allah ta Umar bai aiki da khabar wahid ba mutum ɗaya ne ashe ana aiki da khabar wahid to bari ka ji wani hadisi as-sahabi al-jalil kenan Abdurrahman ibn Auf an annabi sallallahu alaihi wasallama fil majus sunnu bihim sunnata ahli al-kitab Umar ya canja ra'ayi ya dawo kan hadisin Abdurrahman ibn Auf shine Abu Abu Muhammad shi alkunyarsa Abdurrahman ibn Auf ibn al-Haris al-Qurashi daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da majusawa su ne waɗanda suka tafi akan suka tabbatar da asali guda biyu da alkhairu da ashar da annaf'u da abdur da as-salahu da al-fasad da an-nur da az-zulma suka ce an-nuru azaliyun waz-zullatu والظلمة محدثة a takaicin takaicewa waɗannan mutane suna da ra'ayin cewa tsakanin duhu da haske wanne ne farko tambaya nake eh wanne fara zuwa duhu da haske oke da duhu ake gaba daya duniya suka ce annuru azali wa zulmatu muhdasa shi haske shine fil azal sai da aka yi haske sannan sai aka kawo duhu mutane duk kullum suna ganin suna ganin haske ba san duhu ba sai da aka ɗauke sai suka ga duhu to da alheri da sharifa amfani da cutarwa fa salahi da fasadi fa wannan dai wasu maganganu ne ba su za mu tattauna a kai ba annabi ya ce waɗannan mutane sunnubihim sunnata ahlul kitab gudanar da hukunci a kansu kamar hukuncin ahalul kitab shi da yana da wani ra'ayi hukuncin waɗannan mutane ba irin hukuncin ahalul kitab ba ne amma tun da an ba shi hadisin abdurrahman ibn auf ya ce na haƙura na ɗauka ga usman bin affan shi ba ya ce wa aka da usman bi khabari furai'at bin malik في السكنة بعد أن أرسل إليها وسألها ga wani kes da ya faru akan khalifa na uku wangana ana ta kama mana hujja akan jagororin addinin ko da hadisin wata sahabiya mace ce wannan sahabiya mai suna furayya wannan sunan da wahala ka ji mutanen sun sa shi furayya ko kai musu adalci ba fure na furayya wancan huraira ne huraira abu huraira magi yar gidan malik ibn sunan al-khudriya ya tabbatar mata da wannan hadisin da yake magana akan as-sukuna shine mace ta zauna a gidan mijinta da aka kashe shi har sai ta gama iddanta hukuncin shi ne me hukuncin macen da aka kashe mijinta ba ya mutu ba to a ina za ta zauna gidan ubanta ko gidan mijinta za ta zauna ne a gidan mijinta har sai ta gama iddanta kenan tunda za ta zauna a gidan mijinta da cinta da shanta da manta da yajinta da komai da komai yana cikin dukiyar mijin kafin a raba gado bayan sayidina usman ya aika mata ya tambaye ta ya ce ya ake ciki ta ce ga abin da ya tabbata daga annabi yanzu a nan gudun hukuncin shi ne ana yawan tambaya yanzu idan mai gida ya mutu ya za a yi iyalinsa ai matarsa za su zauna za su ci su sha da sauran kudinsa da abinci da yake sto dinsa za su yi ta amfani ne da shi saboda wannan hadisin furai'a din ba kamar yadda ake cewa idan mutu ya riga ya mutu wai sai a rufe sto a ja layi a kan kudinsa da dukiyarsa da komai kar a sake taɓa to me za su ci da yawa ba sa yin takabar gida suke tafiya da haka in mace mijinta ya mutu a zaunar da ita wata hudu da kwana goma nan a ware mata abincinta da abin shanta a cikin kudin mijinta mu haƙuri ne wannan fa shine zai sa da taimako Allah a yi karatun nan insha Allah ba wai wani ƙanin miji ya zo ƙwace cek ya tattare ina kudinsa ina kaza kaza dinsa manyan 'ya'ya su zo su tattare ba to ina mata gidan za ta ci za ta sha eh a ɗiban mata a ciki a ɗiban mata to ga hujja akan aliyu duk fa wannan muna magana akan kabar wahid ne aliyu ibnu abi talib shi ma akwai abin da ya faru akan shi wa aliyun kana ya ƙulu kuntu idza sami'tu min annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan nafa'ani Allahu bima sha'a minhu أن ينفعني وإذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر وصدق, وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له Ali bin Abi Talib yake cewa da na kasance idan na jiyo hadisi daga manzon Allah hadisin annabi wanda zai Allah zai amfane ni da shi da abin da ya so ya amfane ni yace idan na jiyo shi daga wani annabi ba daga bakin annabi ba istahlaftu sai na sa yaran zai istahlaftu Hussein ce sai ka rantsi fa idza halafa li saddaqtu in ya mun rantsuwa gaskata shi kaga kabar wahid kenan na ce sai ya rantse in ya rantse sai ga sai ya rantse sai gaskata shi da haka nake yi wa haddathani Abu Bakar Abu Bakar ya bani hadisi take ce wa sadaka Abu Bakar abubakar ayi mai gaskiya ne la isan ce rantsi sunansa fa siddiqu tab yace abubakar yayi gaskiya yace min annabi ya faɗa cewa duk wani bawa da ya zunubi ya je yayi alwala ya salla raka'a biyu ya nemi Allah gafarta masa illa ghafarallahu lahu face sai Allah ya yafe mai wannan hadisi yana nan a cikin musnad Imam Ahmad a cikin musnad Abubakar Siddiq yanzu bai dauki hadisin mutum ɗaya ba bai aiki da kabar wahid ba ya yi kuma hadisin fiƙinsa yana nuna mana duk inda mutum ya kai ga laifi da sabon Allah idan ya yi alwala ya tunkari ubangiji ya miƙa lamarinsa ga Allah ya roƙi Allah akan laifin da ya duk zunubin da ya yi ya raka a biyu Allah ya ce zai yafe masa Allahu akbar da haka da kaji ka fada wani laifi da zunubi karka waiwaci kowa je kai alwala kai raka a biyu ka daga hannu ka ce Allah na tuba ba face sai Allah ya yafe wai ya rabbi gfir lana to kaga sai kai ta sallar dare duk raka'a biyu shine sai ka daga hannu kana ce Allah ka yafe mu Allah ka yafe mu duk inda kai nafila raka'a biyu sai ka ce Allah ka yafe mu Allah ka yafe mu in kana haka a rayuwarka dab ran da mutuwa ta dauke ka sai ka je ka tarar da Allah an yafe maka Allahu akbar ya rabbi fadlana ya Allah kuna tare da ni ولم اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة أرسلوا أبا موسى إلى عائشة فروت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان وجب الغسل ga wata kissa ta sahabbai su kuma gaba daya su ma sahabbai sun yi aiki da kabar wahid lokacin da muhajiruna daga makka zuwa madina wanda suka bar gidajensu da dukiyoyinsu gaba daya saboda son Allah da son manzon Allah suka yi hijira suka koma suka samu sabani ikhtalafa almuhajirun wal ansar wanda suka hijirar da suka samu sabani da su da mutanen Madina an ce da su ansar ne saboda sun taimaki muhajirin din ka gane ansar sun bil ansar لأنهم نسروا المهاجرين والمهاجرون سموا بالمهاجرين لأنهم هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أوطانهم وأموالهم abun mamaki da wanda aka taimakawa da wanda suka yi taimakon duniya rayuwa sai da ta kai ga an samu sabani haka duniya take ustaz dole ne da kai wata sai mun saba wannan fa su ne turakun imanin tushen imanin kaji saɓanin da suka yi dangane da yin wanka idan mutum ya sadu da mace bai fidda maniyi ba aka yi ta tafka rikici tsakanin almuhajiru da al'ansar wasu suka ce ai ba wanka tunda bai fidda bai inzali ba wasu suka ce a ai tunda ya sadu da mace sai ya wanka har yanzu ba ana yawan tambaya wanda isa da mace mai yin zalimi shi ba sai yawanka aka ce kanka mu daina wannan jayayya tun da annabi ya bar duniya mu aika a matarsa na na aisha shi sa imamu zarkashi ya yi littafi wadda na na aisha ta yi wa sabbai gyara akan hukunce-hukuncen da suka yi الإجابة في إيراد ما استدركته عائشة على الصحابة cewa na Aisha malama ne ko bayan annabi ya bar duniya gidan Aisha ya zama jami'a ya hadisi da annabi ya faɗa ta ce ƙwarai kuwa ta ce ai annabi ya faɗa idan masal khitanul khitana wajabal ghusl in kaciya ta haɗu da kaciya kaciyar namiji ta haɗu da kaciyar mace ma'ana da farjin namiji da mace idan ya haɗu wajabal guslu wanka ya wajaba kaga anan annabi bai ce an yi inzali ko ba inzali kuma daga nan ya tabbatar mana ashe mata ma ana musu kaciya akwai riwayar wa illam yanzili wa illam yunzil ko bai fitar da mali ba faraja'u ila qawliha sahabbai suka ce jama'a kowa aje makamin shi abi magana Aisha wannan ba aiki da kabar wahid bane to me ake nufi da idza massal khitanul khitana ko daliban ilimi ne kun ga hadisin cewa idza massal massa me massa shafa to sai wasu suka ce to ai annabi ya ce idza massal khitanul khitana idan kaciya ta taba kaciya mutumin da ya saka gabansa ya shafi gaban mace kawai shafa yayi ai hadisin shafa ya ce shi ma sai ya wanka la almasu huna al'ilaj al'ilaj dole sai ya shigar da gabansa cikin gabanta ko da ku bai nitse gaba ɗaya ba da aka ku rinka gane nassi da salaf ya suka fassara shi kar ku yi kuskure wajen yin fatawa da aka idan massa alkhitanu alkhitan ana nufin al'ilaj kun ji wannan wa shahara rujo ahli quba wala fadara baka hujjar sahabbai gaba daya sun yi aiki da khabar wahid ila khabar wahid fi tahawul ila al-kaaba mutanen quba suna cikin sallah asubahi manzon Allah yana Madina tsakanin quba da Madina kamar zaka iya sha tsakanin nan da kofar ruwa kawai Allah ya saukar da aya da daddare cewa a juya a kalli makka a kalli kaba su kuma suna kallon baitul maqdis ba waya ba labari da aka da asubahin ranar da aka zo kai sai sahabbai suka ga annabi ya canja alƙibla yana farin ciki ya ce kuma da ni alƙiblar babana ibrahimu kawai aka canja duk madina labari ya kai aka ta aikawa gidaje mata a dawo a kalli ina ka'aba to amma 'yan unguwar kuba da suke can ba labari sun tada sallar asubayi wani can har ya gama sallah da manzo Allah sallallahu ya taho kuba dai ya zo isar da sako yana zuwa ya tara liman yana ta zabga karatu suna kallon baitul maqdis ya ce ya ahla quba tuntunin tuntunin tuntunin annabi ya canja alƙibla ku kalli kaba daga nan malamai suka halatta ashe ana iya yi mai sallah magana kuma shi ma mai sallar a yi magana ya ji ya ce ku canja alƙibla ku annabi ya dawo makka hadisin bukhari da muslim fastadaru ilil ka'aba ce wallahi malam ba magana ba komai kawai duk sai aka juya gaba daya liman ya yi tattaki ya juyo kawai aka canja alƙibla aka tura wani ya ci gaba da sallar saboda ai bai zai wannan doguwar tafiyar ba an fara sallah ana kallon baitul maqdis an idan da sallah ana kallon ka'aba in tambaye ku waye ya kawo labarin mutum ɗaya ne ba da Allah ya za a ce ba za a aiki da khabarul wahid ba wannan fa babban rikici ne fa babin ilimi kuna wasa da shi ku rike shi za ka iya haduwa da wani dan bid'a ku ta rikici bai yadda da khabarul wahid ba malamin fa har yanzu bai daga kafa ba farar da yake ta yi yace wa rawa anas ai malam in malami yana da karatu masha Allah ibnu qudama akwai ilimi masha Allah ai ya matsanta ai dole sai an dawo da kukan ra'ayi ai warawa anas qala kuntu asqi ko usqi ko aba talhata wa aba ubaidata wa ubay bin ka'ab شرابا من فضيخ إذ أتانا آت فقال إن الخمرة قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها فكسرتها بركو جونا حديثي أبو حمزة أنس كان شيني أبو حمزة أنس ابن مالك شيني أبو حمزة yace ni nake shayar da abu dalha babban sahabin nan shine zaid ibn sahal al-aswad al-khazraji ba shi kadai ba abu ubaida amir ibn abdullah ibn al-jarrah ba shi kadai ba da abu tufail shine ubay ibn kab ibn qais al-ansari al-khazraji ina shayar da su wata giya sharaban min fadih wanda aka yi ta daga fadih fadih tsimi ne na inabi da dabino giya ce ake yin ta na tsimin inabi da dabino shine fadhikh asir ne na inab da tamar ya ce kawai sai ga wani mai zuwa ya zo mana wani mutum ba faɗi ma sunan shi ba ya ce innal khamra qad hurrimat ya anas ka gaya wannan manyan manyan sahabbai da kai kake ba su giya suke sha Allah ya haramta giya abu talha yana ji yana ji ko tuntuɓa ko meye bai ba saboda tsabar yadda da kabar wahid ya ce ya anas abu hamza tashi tashi ga waɗancan manya-manyan jirar tulaye tulu jam'in tulu tulaye ko tuluna malam giyar yinta suke tulu-tulu tafka-tafka ita daman kasan kayan banza da ka zo sai a ce je ka ɗebi kofuna da ƙore ma ka sha an ce kafin ka samu mai kyauta ta gaske irin mai shan giya da ɗan taba zai wahala don shi mai ɗan taba ko yanzu ya kunna ta yana zuka kana zuwa kai mai haka sai ce ƙarasa amma wallahi illa ma yake ci tsire ko na mu sai dai da tattare leda amma da yake kayan banza ne ita taba yanzu sai ga ya miƙa maka ita wace wani zuƙa biyu in yi wani zuƙa ya ja rabinta sai ba a ƙarasa to haka giya ita ba ko? ko ka ɗan taɓa ta ne da ka tuba duk masu aikin manna ko ɗan uwansu bai da shi ce sun taimaka wai amma ba su ba shi kuɗi ba na? ƙwarai ku ai kayan banza ne ai inda harkar zunubi ne shi yana da gudunmawa da zai bayar kowa ya samu rabarsa ya ce ka je waɗannan jirar tulu-tulu ka je ka kakkarya su anas ya ce taken ne na same su da itatuwa da gora na faffashe su na kakkarya su ba kasar tuha yanzu wannan ba kabar wahid ba ne? ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف قاوني هجة قا صحابي ابن عباس يا تشنج رأي يا داو كان حديث أبي سعيد da ake ike magana akan ribal fadli halatta da yana da ra'ayin halatta ribal fadl saboda hadisin da ya zo ya yi magana ne akan hasri annabi ce innamar riba riban nasi'a riba kawai ita ce ribar jinkiri idan mutum ya karbi kudinka ya yi jinkiri ha yawwa wannan fadl kenan na'am ba yanzu ba daman nasi'an ai jinkiri ne ina so ne bambance fadl da nasi'a din Na'am. Kaman kaman a'a. Yawwa. Bambancin ribal fadl da riban nasi'a ba wahala. Riban nasi'a mutum ya baka wani abu ka jinkirta baka bashi abun ba wajen dawo masa da shi kaga zaka ƙara mai ka mai ƙari ne saboda jinkirin ribal fadl ina da shinkafa kana da shinkafa yar gwamnati da yar gida shinkafa shinkafa nau'in wahid jinsin wahid da dabino da dabino da wake da wake da masara da masara التمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد ina fata ana fahimta wannan kare shine ribal fadl din riba ce wancan riba kaga wannan ba jinkiri ai take ne ka bani shinkafa yar gwamnati kwano ɗaya ni in baka yar gida tunda yar gida ce kwano ɗaya da rabi haram ne ribal fadl to shi da ibnu abbas yana da ra'ayin ba laifi bane a ribal fadl kuna ganewa ba laifi bane a ribal fadl saboda ai annabi ya ce innamar riba fin nasi'ati ko riban nasi'ati kadai riba ita ce riban da aka bayar saboda jinkiri ba a biya ba da haka in dai take hannu da hannu za a bayar babu riba a cikin ji ibn abbas ya tafi akan wannan ra'ayi ya ba da fatawa akan wannan ra'ayi wuf sai ga abu sa'id ya ruwaito hadisi akan cinikin dinari da dinari dole ya zama daidai canjin naira da naira ba wani maganar sabuwar naira kaza tsohuwar naira kaza kamar lokacin da aka yi ta yi sabuwar naira kaza tsohuwar naira kaza wannan riba ce ribal fadl saboda ai duk kudi iri ɗaya ne ba magana za ka bani mint tunda sababbi za ka bani zan baka dubu biyar da ɗari biyar ka ban dubu biyar riba ce ribal fadl abu sai da ya rawaito hadisi shine malik ibn sinan dangane da irin wannan canji na dirham bid dirham dinar bid dinar النبي لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز كب النبي يعرف هذا الشيء إن دي أبو ديني جنس ديني تما أي في بيكو kana so mu canja tsakanin shinkafar gida da shinkafar gwamnati je ka sai da taka ta gida ka zo ka sai ta wata gwamnati amma duk abu ne iri ɗaya kana son sabon kuɗi da tsohon kuɗi tunda duk kuɗi ne haram ne ka ƙara naira ɗaya in za su baka su baka in ba za su baka ba ka bari tunda ai in ka je sayan kaya a kasuwa in ka sa sabon kuɗi za a baka kaya sama da na tsohon kuɗi? to don me za a zo wajen canjawa ka fahimta? na ba ji ba ba iri ɗaya ba ne ka kula shi sa na ce maka iri ɗaya jinsi ɗaya nera da nera amma dala da nera ai ba kuɗi iri ɗaya ba ne ban ji ba ƙwarai kuwa shi ma ai ita shinkafa ce ai sunanta me ta gida ta kura me sunanta shinkafa ta tailan sunanta me shinkafa ai sunan iri ne wancan kuka ce dala wannan kuma kace naira sannan karansu ya bambanta kuma ƙasar ta bambanta da haka in ya bambanta manzo Allah fa yace fa idza ikhtalafatil ajnasu fa bi'u kayfa shi'tum idan jinsin ya bayyana kudin ya bambanta ku yi cinikinku riyal da lera ko nan aka kara ba laifi ba ji ba eh wannan malamai sun yi bayani asalin canji ba a kara kokobo mai ope ko mai pos ka tura masa sai ce kaza za ka bashi ko ka kara masa ai shi wannan kudin aikinsa ka biya shi zai zo ya zauna ya bude shago ya biya shago a banza ya kunna wuta a banza kamfanin da ya je rijista abin a banza to waɗanda malaman da suka haramta su duba suka yi cewa tun da wai kuɗi ne da kuɗi na tura maka account ɗinka dubu ɗari kuma za ka bani kashi ya za ka ce sai dai in tura ma dubu ɗari da biyu ko ɗari da uku ko ɗari da kaza ya zama riba haka wasu suka yi ta itilaki suka yi ta haramta wannan harkar ta biyo su abu nan sauransu amma ba haka bane ai ba zuwa dai ga kuɗi ga kuɗi ba ai ya kamata ka biya shi yanzu idan banki za ka ji sai ka ƙona mai sai ka bi layi ka fahimta sai ka ci lokacinka kuma can ma fa suna cajanka daga in mutum ya zo haramta wannan din sai tunani su bankin da kake zuwa kake karba ba sa cajanka ai kai asali naira dubu biyar ka ɗauka amma ba ba dubu biyar bane ko transfer da muke yanzu kana yin transfer dubu goma dubu ashirin dubu ɗaya sai sun ciri wani kuɗi a'a to ai kaga canjin kuɗi da kuɗi ne ai sun baka ka karba da ka POS halal ne ba haram bane menene halaccin sa ya buɗe mahallinsa ya kama shago ya kashe lokacinsa ya je ya nemo kuɗin nan ya kawo ya zauna ya kashe kuɗinsa ya yi kaza sai zo ya ɗauka ya baka ai ka biya shi kuɗin wahalar sa kuma duk duniya ko ja'is bank yanzu da muke yi ai suna amfanuwa da kuɗin mutane to harkar kuɗin nan sai an karanta sosai amin ban ji malaji kana da shinkafa jib wannan yana da shinkafa jamila eh eh na'am na'am yawwa maganar idan an zo canja shinkafar tsakanin jib da jamila ka karbi kwanon jib kaza kwano biyu na jamila kwano biyu da rabi haram ne duk da cewa a kasuwa darajar su ba iri ɗaya ba ai yanzu ma shinkafar kura da shinkafar thailand ai darajar su ba ɗaya ba ta kura ma iri iri ne to ka san ya za ka yi sai a yi cinikin ta jib nawa kudin da kasuwa kaza nawa kudin jamila kaza sai ka sayar da jib ɗinka sai ka sayi jamila amma in dai da shinkafa da shinkafa ne ba zai yi a bayar da ƙari ba ya zama riba ba ji ba ya cika ba kuɗi wallahi ban gane ba tambayar eh eh a'a ka kai gaggawa da kuɗi ba da shinkafa ba ya halatta ya halatta ai abinda shari'a ta hana canjin abincin da abincin a ƙara wani abincin amma canjin abincin da kuɗi ai bai shiga ciki ba la tabi'u az-zahaba biz-zahabi illa mislan bi mislin wala tashifu sawa'an bi sawa dama ai haka abin yake jib naira dubu ɗaya ce jamila 1,500 ce ba ni kwano ɗaya jib ba ni kwano ɗaya jamila ban 500 kaga ƙarin da kai masa na kuɗi ne ba na shinkafa ba shi da dama haka aka ce malamai ai a'a ba canji ba ne sayarwa ce ai ai yanzu kawai kun taƙaice ba sai ya je kasuwa ya kasa ya sayo ba ita shari'a abinda ba ta so wata gero da maiwa a fifita wani kan wani amma a yi ciniki a sayar wani isiya na siya kaza an dauki kudi cika ma wannan ba laifi ba ne ka fahimta to Allah shiga nan da mu